بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تسألون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم آمين وزيني بالحلم آمين وأكرمني بالتقوى آمين وجملني بالعافية آمين اللهم ثبت جناني آمين وأجل الحق على لساني آمين وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم آمين وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقى قولي آه باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uh, muna gode ma Allah madaukin sarki wanda ya sake dawowa da mu a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa wannan masallaci wanda a yau ma Allah ya sake dawowa da mu mu dora inda muka kwana wanda a jiya mun kwana a cikin wannan sura ta suratul namli wanda muna farko farkonta a inda yau za mu tashi daidai kisar annabi Musa alaihi salatu wassalamu da shi da babban makiyin Allah din nan shine Fir'auna wanda a duka abubuwa maɗauke zaki da allah maɗauke zaki da ke kawo kisoshin annabawa to duk yana kawo su ne domin su zama matsayin wa'azi wai ma'ana shine mutum ya san irin abin da su waɗancan kafiran sun kai na rashin ladabi da rashin biyayya da kuma rashin kunya da sun kai ga annabawansu kuma ƙarshe ga sakamakon abin da ya biyo gare su to dama shine abin da yasa ake kawo kisoshin nasu ɗin don su zama matsayin wa'azi domin mutum shi ma ya kiyaye sai ya gyara wannan kisa ta annabi Musa alaihi salatu wassalamu ta maimaito da dama a cikin alkur'ani domin matsayin wa'azi malamai suna cewa ta maimaito alkur'ani sama da wuri 20 sama da 20 wuri wurare 20 cikin surori daban-daban inda Allah madauki sarki ya maimaita ita wannan kisa din a cikin alkur'ani din kuma sai zan suna cewa a wata ayoyin zaka ganin kamar irin inda Allah ya kawo kissar da faɗi da yawa ma'ana wata sura zaka ji an karanta an yi ayoyi masu yawa ana labarin kissar kaga tun daga can cikin farkon suratul baqara da can an faro kissa ta annabi Musa din kuma an fada ta irin can da yawa din da irin wanda cikin suratul arafi suratul yunus hakan ga da irin suratul hudin alaihi salamu da sauran suratul shu'ara da mun kai to dai mun yi su can an yalauta musamman da suratul qasas da zamu shiga ita kuma can gaba to can zaka isko duk an yalauta su da yawa kisoshin da sauran masu kaba da suwa zaka isko na wajen duk an yi kisoshin sun yi fadi da yawa wasu kuma surorin sai ga sun zo kisa ta zo amma ba a dunkule ba tare da an kawo ta da haɗawa ba da yawa ba sai ga an zo da su dunkule misali cikin a ba da yawa da yawa ba kuma irin suratul rumi haka da irin suratul dukhan haka da irin su cikin ina jin wannan zai atini shi wanda zaka samu to an kawo kisa amma a dunkule ba tare da an faɗaɗa ta da yawa ba haka to saboda haka shi yasa sai zan watan aka ce abin da ya kawo kuma aka yawan maimaita ta a cikin alkur'ani din wai saboda kissa ta kunshi abubuwa su ban mamaki matuƙa wanda ka gwadin ayoyi ga fili wanda za su tabbatar da gaskiyar annabi musa sannan kuma ya zama matsayin wa'azi ne ga duk yadda mutum ya kaji in mutum yana gani yana da ƙarfin mulki ne wanda yana ganin cewa shi ya yi ƙarfin yawan allah biyayya ko kuma yana ganin shi ya yi ƙarfin allah ya kama shi to don a gwada mutum ba haka lamarin yake ba to sai ana kawo kissa saboda fir'auna an sani babban kafiri ne wanda aka yi wanda ba a samu wani babban mutum wanda ya irin wannan abubuwan ba kamar shi ba wanda shi gaba ɗaya cewa shi shine Allah ɗin wanda ya ce shine Allah saboda ganin irin abin da ya rudu da suwa na duniya da Allah ya bashi to amma duk da wannan matsayin nashi da ƙarfin da yake da shi ya da kuma duk abubuwan da ya tana da yake da suna harkokin shi to amma duk da haka Allah madaukakin sarki watan sai gashi ƙarshe aka wulakantar da shi aka kama shi aka halakar da shi ya to wai don haka cewa duk matsayin shi da girman shi da duk ƙarfin mulkin shi to Allah ya halakar da shi to ballai sauran duk wasu halitta da ba su kai gare shi ba wannan shi yasa babban dalilin da yasa ake yawan kawo ita wannan kisa din a cikin alkur'ani kamar yadda malamai suke magana din sannan kuma ita wannan kisa ta annabi Musa da shi da Fir'auna wato na farko kamar yadda aka sani mun karanta bara da fadi matuka akan kisa da annabi Musa din cewa da farko fir'auna dama saboda yana abubuwan da yake yi din nashi har ya ce shine Allah yana cewa shi bai san akwai wani Allah ma banda shi ya ba ma alimtu lakum min ilahin gari yake cewa shi bai san akwai wani Allah banda shi ba haka kawai hadin magana to karshe ubangiji madaukakin sarki to sai ya kaddara cewa za a yi annabi Musa shine zai zama sanadiyar ma halaka ta gaba daya mulki ne gaba daya da dukiya ta duk za ta kuma hannun banu Isra'ila to aka ce sai bokaye ne ne sun ka bashi labarin cewa za a yi wannan abu daga cikin kabila banu Isra'ila kuma ma'ana kabila annabi Musa kasan shi annabi Musa daga cikin zuri'ar annabi annabi Yusufa ne kasa annabi Yusufa shine wanda yake ya taso ya zauna na Misra har yayin sarautar Misra din kuma yan uwa ne da shi da iyaye gaba daya sun ka zo sun ka isko shi nan wajen to su su annabi Musa daga cikin zuri'ar watan su annabi yusufa din to shine sai zan da boka nan suka bashi labarin cewa za a yi haihuwan nan dan dawon da zai zama sanadiyar ta mulkin shi to shine sai ya ce to in kuwa ka ne daga cikin banu isra'ila duk da an duk wanda duk wanda ta haidan dan namiji to yanke shi za a yi za a yanke shi to haka an ka ci gaba da wannan abubuwa malam duk inda cikin kabila banu isra'ila sun ka haidan dan namiji za a yanke shi ne aka ce to amma da yake Allah yana so ya gwada iko ne cikan ikon shi to wai shi annabi Musa din a duk da ke kamin can din sai zan sai sun ka kawo mai kukan su yan kabilar da fir'auna din sun ka ce abinda a matsala yanzu kun ga ana yankan mutanen gana banu isra'ila kuma ga su aka sawa don aiki na wahala saboda duk wani aiki na wahala su aka sanyawa su yan kabilar fir'auna suna wahala yan kabilar ta annabi Musa din duk wani aiki na wahala gina shadda ne gina rijiya ne daukaka abin mutu ko menene aiki na wahala ne su aka sawa sai sun ka ce to in ko ana yanke ɗayan su to nan gaba uwayen sun ka kare ba wanda zai mana aikin nan sun ka ce saboda haka akwai matsala kenan kuma ga su ba su iyawa sun kace in ka ci gaban kan to ɗiyan nan da za a yankewa gaba ɗaya ba a samu masu tasowa nan uwayen sun haƙari kuma shi kenan sai sun kace ilalle haka ne sai sun kace amma yanzu abin da ya kamata to a rika in an kai wata shekara in an ka yanki ɗiyan nasu in wata shekara sai sai a daga wani shekara ba a yankawa to yanzu misali in wani wani irin shirme irin nasu to yanzu in Allah ya sa to a nan yau sanin shekarar da ba a yankawa ai sai a yi shi da ko kaga ba a yi kuma kenan shi yasa wani lokaci wata sai ga wanda kafiri yayi abu na wata ma da darshin wayo ka gani to amma da yake shi ko Allah cika iko ya kaso ya gwadi sai bai sa ma an kahi annabi Musa shekarar da ba yankan ba sadda aka yanka ma sannan Allah ya sa ya annabi Musa wanda ya gwadi iko nashi duk tsalle tsalle shi Fir'auna bai isa tsere ba kamun Allah ba to shi yasa sai aka haifi annabi Musa shekarar wadda aka yankan to aka haife shi da mahaifiyar shi ta haife shi tana shakku to yanzu a za a yi ta san Fir'auna yanka ya kai da ta yi guda ma kocan kwamiti ya nada na mata suna shiga gidaje suna sa ido su gani duk inda sun haga wata mace mai ciki cikin kabila banu isra'ila za a zo a kawo rahoto a rubuta a yi listin duk kowace duk mai ciki haka aka tsara wai don daidai da ta haihu za a zo a ce ta kawo ɗan da a kashe haka suka yi to sai zan mahaifiyar annabi musa ta haife shi to tana shakku yanzu tana jin tsoron to kuma yanzu ya za a yi da dan ɗanta tana ganin kashi za a yanzu to aka ce sai allah mata wahayi na ilhama eh wa auhayna ila ummi musa ko an ardihi bai za khifta alaihi fa alqihi fil yammi sai Allah ya ce in watan ki ba abin ki nono ki cigaba da sha da shi nono amma in kina jin tsoro duk da haka nan sai Allah ya ce to ki ki jefa shi cikin watan teku cikin ruwa wata sabuwa kenan wai mutum da guda an sa a yanki amma kuma an ce ko da irin gyabban gara gare mu kananan ga sun kawo da ruwa an ka ce ka jefa da cikin yana ganin jaraba ce ba karama ba ko to wasu an ka ce wai in tana jin tsoron wai kaso kashe shi din wata jefa shi cikin ruwa Allah mai iko to to to to shine to kaga aka bata wannan umarni to shikenan to sai Allah ya ce ka ta ji tsoro kuma ba komai haka za a yi sai Allah ya ce inna ra duhu ilayki waja'iluhu min al-mursalin Allah ya ce ba komai ki je hadin za mu mai kamar ki da gunki eh kuma ma za mu saya shi daga cikin manzanni ba har manzo ne ma insha Allah za mu aiko shi sai Allah ya ga mata haka da wannan malamai suka gano cewa shi yasa in ka ji an ce wahayi na ilhama a zo a yi ta hauka da waɗansu ba su sani ba su ta cewa wahayi na mai ne wani ya ce amma to wahayi na ilhama ga nan ba wai da makocin sai annabi ba wahayi da makocin na na asabaka maka da aya daga Allah ko malaka jibril zaka ya kawo maka wahayi sai annabawa wannan wahayi na ilhama ga nan bijit annabi Musa gashi ya ce wa auhayna ila ummi Musa mun kai mahaifiyar annabi Musa wahayi gashi karara ko ba annabi bace don ba a taɓa annabi bace ba tun da ake ba duk maza ne akai ka gani ga shi nan zuma ma Allah ya ce ya yi mata wahayi wa a hara boka ilan nahali ko a ne ta khizi minar jibali buyutar ga shi shi ma zuma ma Allah ya ce mata wahayi amma sai a zuwa ta wani wani babban bawan Allah wani wali a ce don an ce Allah mai wahayi na ilhama shi kina abin ya zama a ta shirmi a ta cewa ba gaskiya bane ga alƙur'ani kuma ake karantawa to sai da Allah ya gaya mata haka sai ta ce shi kenan sai ta samu akwati da ta samu akwatin sai ta yi shihida ciki ta sa annabi Musa ciki ta mai ta ruhi sai ta dauka ta jiwa cikin kogi kamar da Allah ba ta umarni don haka shikenan sai bai ruwa ta tafi Allah mai iko subhanallah tana kallo to shikenan sai ta tura akwai ƴan uwashi annabi Musa da ana ce mata Maryam sai ta ce abinda za a yi ki je ki bi akwatin nan ki amma kake kake yadda ki ga a gane shi kika kallo tana ta yare misali shi yana can cikin ruwa akwatin yana ta yare ita kuma tana tana tare amma tana sata kallo tana ganin don ta gani shin ko ina za a za a fada kuma ta yi juriya ba karama matuka to ta yi wannan aka zo akwati ya je ana tafiya an ce su an lokacin ana dan wani fati ne suna dan shakatawa haka an fito waje an dan a'aza shi kujeri an zazzauna ana shakatawa sai ga sai suna ga akwati din ya bi ruwa zai wucewa sai an kama zama an ka kamo shi an ka fito da shi ya ana dauko akwati an ka zo da shi sai aka ga shi yaro ne a ciki jariri ana gani aka firawa da ceto shi kenan sai a kashe ɗaya to ina mutum da shekara ya kashe da bana an samu yawa sai kashewa ya ce a kashe shi to ita mata tashi asiya sai ta ce a a kai ku ya za a yi mu samu yaro hakan ga kuma gashi ba mu haihuwa don shi firawa bai haihuwa da ba bai da ɗanɗa sai ta ce to hanga da gashi ba mu da ɗanɗa ai kamata ya ma mu ɗauke shi matsayin ɗamu na mu riƙe shi ɗanɗa haka ya kamata shi kenan sai kuma firawa ne ya yi da shi kenan da to saboda haka aka zo a firawuna ya daɗa shi kina a bashi ɗin an ka zo to sai biɗa tun da jariri ne sai biɗa wanda zai bashi nono aka zo aka nemi an ka biɗo mata a samu wadda da ruwan nono za ta bashi nono duk wadda an ka biɗo sai annabi musa ya kishan nono za ta can ka gana ne da an ka zo shi firawuna ya ce a kashe shi ne ko ita kuma asiya ta ce a shi sa za ka ji ana cewa alƙaitu alaika muhabbatan minni to ai shine sai kawai kenan sai ɗaya da ita ce tana so ne kuma shi ma fir'aun da ba kuma shi ma sai yana so ne da shi kenan aka bashi ne to to ƙarshe aka zo aka yi aka ta neman mai sha da shi dole ta bashi nono annabi sai sai ya kisha dama ita ko wannan maryam din da aka ce ya kwata shi ta biyo shi ita ma da ma ta biyo din da ta ga ga inda ya faɗo ita ma sai ta shigo wurin su fir'aun din sai tana jin ta ga irin abuwan da ake ciki ana ta bashi nono na kyansa sai ta ce amma yanzu to bari in ba ku shawara ba sani ba akwai wata mata da ni sani ko a kira muku ita ko za ta ko zai karbi nata kuma na san da za ta kula da shi ya matuƙa to shi kenan sai an kace ko ko dai tare kuke da shi ya kaga ne sai da kuta wita na wannan ta ce a'a to shi kenan an kace to ji ta nemo shi ta nemo din sai ta je ta kira mahaifiyar tashi din sai ta zo tana zuwa sai sai ta bashi nono tana bashi ko sai ci gaba da nono to nan ma sai suka tuhumi da shi a sun ka ce to ko ki ko ko ki ce a mahaifiyar ta ce a'a ai ita da yake Allah ya riga ya yi mata nono mai kyau duk yaron za ta ba nono to da ta ba shi sha zai ba sai annabi Musa ko wanda ne sha zai to shikenan sai suka ce to shikenan sai aka ce to yanzu ya za a yi sun ka nemi cewa to ta zanna nan gidan na Fir'auna za ta dawo nan gidan na shi mafi annabi Musa ɗin ta dawo nan gidan Fir'auna ta zanna nan ta shiga da bashi nono har lokacin da zai isa yayi sai ta ce a gaskiya ita tana da miji ya za a yi kuma ta dawo nan gidan wani sai dai ta kuma da shi gida ɗan an yarda ɗan ko ba a yarda ba to kaga ita ba isa dan turza ko ta to shi ne saboda haka tashi tana tana da miji da kan ga sai da to kaga dole a tun da an sa an ba ko ta kyan san na kowa to shi yasa zaka ce to shike na tuba matsala to ta ce shi an kai janga da ita janga an kai fir'auna ne biya ka kusan janga sai ta tsara ko to gidan sarauta fa ne masu kudi manya ne fa to kagan tun suna iya saka aikin da aka yi naira dubu kila baka naira dubu goma misali to shine an kai an ka zo aka yi jinga da ita ta ɗauki da musa ta kuma gida da shi kenan kaga hankali kwace ko kaga da Allah ce in nara duhu ilaiki zan da maki da maki kaga gashi an dawo to shi kenan ta cigaba da bashi nono to har zuwa lokacin da isa yayi bayan ya gama shan nono din to sai aka shirya za a kai shi ya je ga gida eh zai ta saboda dan na fir'auna aka ce shi ka san tunda asiya ta ce a bai da shi matsayin dan da to ana ce mai dan dan fir'auna saboda haka an ka sanar cewa to yau za a kawo ɗanɗan na fir'auna ya zo ya ga gidansu to ita ko mata tashi asiya kenan sai ta shirya ta ce to lalle ko kowa ya to ya kawo tashi kyautawa da za a ɗanɗan mai gida to ya kaga matsayin shi na sarki kaga fada akwai manyan mutane wurin kuma kaga dole a waɗannan sarki kyauta to shi yasa sai ta ce don haka kowa ya kawo tashi kyauta da za a yi to nan ne aka zo aka shirya kowa ya zo ya kawo kyaututtuka to sai ta zo da shi annabi musa ɗin bayan an yaye shi kina gama nunuwa aka zo da shiya ana zuwa da shiya duk kowa ya kawo an ka tara dukiya mai yawa a to amma dai kaga irin dai gidan sarauta yanzu misali akalla lalace misali sai ka ce kamar yanzu shugaban kasa misali fada ta yi ni wurin duk kaga wasu ministoci nan da sauran duk wasu masu makamai wurin a ce ga shi ga wani ɗanɗana shi zai zo ana son kuma kowa ya mai kyauta ina ganin ba haka na mai kyauta za a yi ba ko to shi ba firawun haka ne ba an ka tara dukiya mai ɗimbin yawa sannan kuma haka da ita zaba su kuma da ta a ita zaba mutum ita ka ba shi ruwa saboda haka ai ta ba ta firawun mi za ce da su ba ta ba ta ba su ta ka bukata ba ba su ta ka jira ba ka gani to so shi ne to aka zo aka kawo shi to nan ne an ka ce bayan an kawo shi da shi fir'auna ya dauke shi ya rungu ba shi irin dan dan shi kenan ko eh an kawo dan dan shi zai gani to da aka bashi wannan dan dan shi ne to nan ne an ka ce yana mai wasa wannan lokacin ne inji malamai suka ce sai ya kama gemin fir'auna wannan lokacin ne ai yana yaro hado so sauran ko kenan da shi da fir'auna din to aka ce irin rikan gemin da yana fir'auna din yana ja sai kuma shi fir'auna ya ji wani irin ciyo wanda sai ya ji wanda kasa wani maji karfi ne ya rikan gemin nashi sai ya ce kai ce sai ce to kada a ce yaron nan ne fa to sai ce kada a ce yaron nan ne fa saboda aka ce yana gani alamun yaron nan ne kamata a kashe shi sai asiya ta ce haba kai kuma gida a za ka yi kamar wanga karamin yaro wanda bai iya bambanta tsakanin dabino da kuma garwasun wuta shi za ka ce aka ce a kashe shi don daya yi wannan aiki ya ce to gaskiya don haka shi bai yadda ba in dai ana so yadda so a yi jaraba a tukun a jaraba a gani sai in ya tabbatar da bai iya bambancewa tsakanin garwason wuta din da kuma dabino din ya ce a ce a kawo kasko guda biyu guda a zubo dabino ciki guda a zubo garwason wuta ciki a ajiye ma yaro a gari wanda zai dauka da haka bai yadda ba shi da haka nan saboda ba karamin ciwo jiya ba shi yasa aka kawo da garwason wuta din da na dabino an ka ajiye an ce shi annabi musa har ya ta ya dauki na dabino din sai allah turo ni mala'ika sai ya mai da hannun shi sai kuma sai dauko na wuta din yana daukowa sai manzo sai ya jiwa cikin baki ne ma garwashin wuta sai ya ji zahi sai ya jiwa to aka ce sai dan kuna mai harshe kadan sai ya zama yana dan yin wadan gurya gurya wajen magana haka to shi yasa can sanda allah ya ce za a kifi ga fir'auna sai ya ce to rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu ka sai ya ce allah ya walwale mai wannan kullun da aka harshe nashi da zai zama in zai yi magana ya zama kowa ya gani din to shi sai wannan an ce wannan ya toyo ce da yi din to shi kenan sai nace mai to ka gani ko na ce maka bai iba macewa tsakanin garawa sun wuta da libinu ga shi nan to ka gani ya dauki garawa su din to sannan fir'auna ya dashi gidan aka kyale shi din to to sannan dai aka dawo dai aka bar shi haka to sannan sannan ya sannan ya da shi kurciya ce sannan ya da shi yaro din ne kwarai da gaske to sannan bayan an yi wannan haka annabi Musa sannan ya dawo daga baya ya dawo gidan Fir'auna sai ya zauna gidan Fir'auna shi nan gidan Fir'auna tun da dan Fir'auna ba aka ce mashi duk dokin da ya gada ma shi zai hawa kada su tura da ya gada ma ita zai sanyawa a to ai dan sarki ne saboda haka sai ya ci gaba da abu da yake bukata to aka ce sai ya zo ta rana da yana dan zagayawa cikin gari to nan ne sai ya isko daga cikin watan wani kasan su kabila ta Fir'auna a ce musu kibdawa shi ko annabi Musa kabilar su banu Isra'ila to sai shi annabi Musa sai ya isko daga cikin dan kabilan na shi Fir'aun din baki da wani wani da kuma daga cikin banu Isra'ila din sai ya isko shi wannan dan kabilan na Fir'aun yayi wasu irin abun wuta masu nauyin wahala ya ce dole sai wannan dan kabilan na Musa dauke su ya kame su gida to isko ana wannan takaddama shi ko gashi bai yi ba su to sai isko ana wannan takaddama shi annabi Musa sai bincika mi addalili sai ya ce ai gashi gashi wai yayi abun wuta ya sa dole sai ya dauke su shine sai ya ce a to nan ne sai shi fir'auna sai ji alambai da gaskiya wasu malamai sun kace sai yan bare wannan dan kabilar na fir'auna ne wasu kuma sun kace a irin mangaza sai da ya ture shi hakan ga sai ya mutu to shine zaka ji cewa kaza hu Musa faqada alai annabi Musa an bare shi ko sai ya mutu to aka ci shikenan sai annabi Musa to ne rai ko sai ya ruhu shi da shikenan bayan an yi haka sai labari ya bazo ga shi cewa an kashe wannan dan kabilar na fir'auna amma sai dai ba ka san kowanne ne ya kashe shi ba ba san kowa ne don ba sa annabi musa din bane an ka zo ana bincike dai a jiya to karshe dai wan shekari kuma annabi musa sake to ana zagayawa sai ƙara isko wannan mutumin na jiya din wannan dan kabe da tashi din ha yanzu ya ƙara isko suna rikici da shi da wani ciki irin wancan da shi ma dai shi ma sai ya ji alamun dai kamar shi dan kabilar na fir'auna shine abai da gaskiya shi ma sai annabi musa ta ya kama shi wancan dan kabilar na fir'auna din shi ko wannan dan kabilar shi annabi musa din sai azashi zai kama sai ce a so ka kashe ni kamar da ka kashe wancan na jiya to kaga da da ba a san kowane ne yawon ba to kaga tona sun shi kuma sai ya ce so ya kai kashi kuma da kashi na jiya sai an gano a ashe da Musa da ke na abin da na jiya shi ke nan take an kai sama da Fir'auna ai kaji kaji Musa ne wannan aiki to nan ne annabi Musa sai Fir'auna ya bada umarni ce maza maza kai a ce a gane ki annabi Musa a zo a kashe shi saboda ya ga alama abin da ka gani dai yana ganin dai shi din dai ne dai to shi ne dama goshin cikin shakku aka taya shi gare shi to bai samu natsuwa ba to shi sai aka zo a anayi musa sai an ka samu akwai wani daga cikin dan fada ce ta fir'auna din ana cewa shi ne wanda yake ya mumini ne amma yana koyi imanin shi sai yan maza maza da ji labarin a fir'auna ya bada wannan umarni din sai yan maza maza isko anayi musa ce bai kaji kaji abin da umarnin da an ka baya an ci za a kashe ka saboda haka ina baka shawara kamar zakoi ka ba garin ka ya biyo ta hanya kamin su waɗanda an ka aiko su zo su gane anayi musa din kamin su iso shi kuma ya zo ya faɗa mashi to sai maza ya fita shi kuma ya bagare na na misira don misira ne yake sai bagare ya hita tunan ne ya kama hanya zai ta zuwa garin madayana madayana shine gari annabi shu'aibu kenan tunan ne inda ya zo ya ta bisa hanya hannun ne kame ya shiga cikin gari ya isko jama'a nan suna ban ruwa na dabbobin su hakan ga ga wata rijiya sai ya tsaya nan wurin ko da ya tsaya sai ya ga ga wasu ƴan mata su kuma su biyu sun koma gehe da nasu dabbobi ga sauran jama'a suna ta ban ruwa sai ka tambaye su me ya faru ko kuma ba za ku je ku ba na ku dabbobin ruwa ba sun kace abin da yasa su gaskiya mata ne su ba su son su yi a kokolmaya da mata da mazahi shi yasa sai in kowa ya gama sannan su su yi ba su sai ce to amma kuma ga wata rijiya ina gani guda daban ruhi me yasa ba za ku baya can ba sai sun kace a to ai wa an riga an ruhe ta kuma dutsen da an sa masa wani dutse ne babba mai nauyi an ce sai kusan mutum 40 zai iya dauke shi sai annabi Musa sai ya zo ya dauke dutsen sai ba sai ba dabbobin nasu ruwa din sai annabi Musa yana da karfi matuƙa abin da mutum 40 zai dauka ma sai ga shi kadai ya dauke shi ya gudu sai ya ba su ruwan shikenan sai sun ka tayar su su ko sun ka ji daɗi suna koma ashe su diya annabi shu'aibu din ne su kuma eh to sai sun ka koma gida suna ba shi labari ka aiko gaskiya ka ji ka ji mu haɗu da wani mutum ne mutumin kirki mai kashi gashi ga abin da ke ciki ya taimaka mana ba mu ruwa da sauransu to shine har wata daga ciki sai ta ce gaskiya babai muna ganin cewa da za ka ɗauke shi ka ɗauke shi ya zama a ya ma kiwo gaskiya mutum ne mai ƙarfi ko mutum ne wanda yake mai amana mai aminci to shikenan sai a ya ce aji a kira mai shiya sai ya aiko guda daga cikin ɗiyan nashi annabi shu'aibu ya ce ta zo ta kira shi ta zo ta isko annabi musa ko magehi ya zaune cikin inuwa sai ta ce baban shi baban su yana kira ne shi kuma tunani ne to kar kuma ya zo ya zan ko biya ne ne za a yi shi kuma abin da ya Allah ya musu shi bai so a biya shi makaji wai ba ko da garin musa ne yanzu bai da kowa garin ko abin da zai ci baya da shiya amma wajen da haka nan wai kai ya ce kuma can a bashi wani abu ya zan so aka a biya shi aikin da ya musu shi tun da don Allah ya yi amma duk da haka dai tashi ya je din ya zo wajen annabi shu'aibu sun kage da shi sannan ya ce bai gashi gashi ga abin da ake ciki saboda haka a yana son zai bashi sai bashi abinci da sauran dai abin da ya kamata sai nuna cewa a ba zai karba ba ganin kai zambiya ne sai ce a ba komi muna sannan dai annabi musa ya karba to bayan an yi an gama sai daga cikin su ɗin yan mata sun haƙara gayan baban nasu kamata ya yi mutum nan tun da mutum ne mai aminci ko mutum ne wanda yake mai ƙarfi kamata ya ka ɗauke shi baban ya rika mana kiwo sai annabi shafi ya ce a to kai kuma a ce ku ce mutum ne mai karhi amma duk da yake in kunce mai karhi ne lalle ku yadda mai karhi ne tunda kun tabbatar gaban ku ya dauki dutsi wanda mutum arba'in ka daukewa amma magana amana gari shi ai ba za a gane ba tunda ba koli ba san shi ba sai ta ce mai sai ita wannan wanda an ka aika ta kirawo shi din ta ce i lalle tabbas ita sai yana da amana din abinda a dalili sadda sun ka zo da ta ce wurin kiran nashi din ta kirawo shi suna tahiya sai iska yana tahiya iska yana yayi mata zani sai kaman kwabrinta yana bayyana hakan ga shi kuma saboda gana kana sai shi ta dawo bayan shi ta rika gwada mai hanya ɗaya na tiya sai dace saboda haka inda ba mai amana bane mutumin kiki mai tsoron Allah ai ba zai haka ba sai ce eh to haka din shi kenan to nan ne suka yi magana da Annabi Musa cewa zai tsaya mai kiyo shekara takwas sun kai magana ko shekara goma ko ya shekara takwas yana mai kiyo ko shekara goma yace kuma zai bashi ɗaya daga cikin waɗannan ɗiyan nashi da shi Annabi Shu'aibu to nan ne sai aka ce a kuma Annabi Musa din ya aminta haka din sai yabbaka shi sunan garin madiyana madiyana wa ila madiyana akhahum shu'aiban to madiyana dan garin annabi shu'aibu kenan to shine sai annabi yace aje a dauko mai sanda an ce shi annabi shu'aibu da ma duk sanduna annaba hannun shi suke sai ce aje a dauko mai annabi Musa sanda da zai rika adon zai kiwo da ita to nan da sai ya dauko wannan sanda a ce sanda annabi Adamu ce wadda da aljanna annabi Adamu ya zo da ita wannan sanda ta annabi Musa ne to shine aka bashi ya zo da ita a da ita ce ci gaba da duk abubuwan da an kai ta faru duk abin da ya faru da shi da firawun da komai duk wannan sanda ita ce dai to shine aka zo yana ci gaba da tafiya da ita har aka ce ya shekaran nan an ce shekara goma ya yi din saboda matsayin shi yana annabin Allah ba zai tsaya ga shekara takwas din ba aka ce goma ya saboda shine kamala to sannan kuma sai shi annabi annabi Shu'aibu ya aure mai da wannan ya tashi din guda din wasu sun ka ce ba wanda abba bace an ka aure mai wasu sun ka ce kuma kalmar ce dai ko dai menene dai wallahi alam amma dai an aure mai da ta dai to aka zo ya zauna don da ba na dan shekara 30 da ya baro garin na Misir din yadda wannan madayana ya shekara goma kaga rabin kenan ko lokacin annabci ya isa kenan ko to shikenan bayan an yi wannan to daga nan sai ya shirya zai dawo kuma ya koma garin na misira to shine aka ce ya zo saboda yana so yanzu ya zo ya ce shan ya ziyarci mahaifiyar shi da kuma dan uwa ne annabi haruna don da ma yana dawa annabi haruna shi awa annabi musa shi annabi haruna to shine aka zo annabi musa ya zo bisa hanya tare da shi da mata tashi an ce kuma lokacin mata haihu an ce ta haihu a an ka zo dan yana yaro yana jariri sun ka zo suna tafiya dare ya musu ga dare kuma ga duhu sannan ga sun yi ɗemuwa kuma sun ɓace hanya to shi ne sai ɗaya ga cewa kuma ana sanyi sosai to shi ne sai ya ce yanzu abinda za a yi sai hange wuta sai ce cuta ɗan jira shi zai je sai ya wurin waccan wuta koda mutane ne a wurin kaga daga can sai ya tambaye su inda hanya za su kai su hanyar misira kuma daga can sai ya ɗan ebo wuta su zo su ɗan kunna su ɗan ji saboda zahin da sanyin da aka yi to shi ne sai ya je wurin shi yasa ka ja ce inni anastu naran ko na tsinkaye wuta yana suna ce inda take ɗan la'alli atikum bi qabasin aw ajri ala nadi huda to shine sai yazo yana zuwa wurin wannan wuta din yana jira ya tsoko mutum ne ashe ba mutum ba ba mutane ne a wurin ba to wato Allah madauki zaki za mu karanta shi gobe insha Allah wakila in kuma lokaci ya ba mutum to ashe sai watan sai Allah ya kira shi yana cewa ya Musa inni ana Allah nan ɗan da bishiyar ɗin wannan ya ce ɗin sai Allah yake cewa kai Musa ai ba wuta bace ni ne Allah sai Allah yake cewa shine ubangiji madaukakin sarki a wurin wai to ina magana bisa al'arshi kuma ko ko ko ya sauko da bisa al'arshi subhanallah to shi yasa Allah ba ki bace da wuri nan kasa sai ka shi yana cewa kai Musa ni ne Allah saboda haka sai Allah yake gaya mashi wato zan aike ka zuwa ga su Fir'auna babban magana kenan ya hausa abin da tsakanin su da su Fir'auna din fa kuma yanzu an ce za a aike shi gare su to nan ne inda annabi Musa sai ya ce to sai aka fara mai training kuma kamin wannan sai Allah ya ce mai yanzu wa ma tilka biya minika ya Musa menene ga sandan ta mi aga hannunka sai ce ai hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukhra yace ai ya Allah sanda ta ce wasu malamai sun kace nan wurin yayi abin da kace mai idnabi inji malaman balaga idnabi wato shine an tabbaye ka mi aga hannunka me kamata ya ce sai ya ce sanda ce kuro amma sai ta kara bayani ko sai ce ai sanda ta ce wadda yake yana dogarawa kuma sannan ina kakkaɓo ma dabbobi na abinci da ita kai ya ce ina da sauran bukatu da ita dai daban-daban dai wasu malamai sun ce bukatun daban-daban din an ce in yana da bukatar watan ya zo zai sha ruwa ga rijiya in ya zura ta an ce kawai sai ta kai can cikin ruwa ko bai da guga ka gane sai ci gaba ruwa ne nan gabakin sanda shi kenan kaga wani fiya ma alibu hura kenan wai an ce kuma in yana da bukatar wani ɗayan ice da ya kawo ta wurin za ta zama wannan ice ta ya rahu da kumi da ɗayanta in ya gama kuma ya gama kuma ya ɗauki abuta ta ta zama sanda ta kuma eh sannan kuma an ce ko da kiwon da yake shi ma in daga cikin irin dabbobi irin su kura ko wani abu na miyagun dabbobi in za su kawo hari ga tumakin nashi ita sanda za ta je kuma ta kore su haka dai abubuwan suna da yawa dai an ce shi yasa ya ce wani fiye ma'arif ukura din wannan ma'arif ukura ya ce yana da bukatu ciki daban-daban to sai malamai sun kace to duk irin wannan gaban suna nan da yawa da ciki su to sannan an ce kuma in dare yayi har yanzu ita sanda dai ko da bai da hitila shikenan sai ka haska bai ka san hitila ka kuna hitila hannu to haka dai yake ga ma Allah cewa wannan sanda tashi tana da abubuwa daban-daban to sai aka ce to bayan wannan sai Allah ya ce mai to yanzu abin da za a yi alƙi haya Musa ka ce wadda wannan sanda din ce wadda ita to Allah ya ce fa alqafa izahiya sobanun mubin yana ji wadda ita ko kuma fa izahiya hayyatun tasadu yazo yana ji wadda ita kawai sai ta zama wannan maciji babba an ce wai lokacin da ta zama wannan maciji sai gashi tana haɗiye duk wasu itatuwa da aure da duwatsuna kamar yadda Ibn Kasir ya kawo cikin tafsirin nashi yace da duwatsuna haka zaka ga cewa wai shi anai musa yana jin irin in ta haɗa dutse yadda yake can rugugugu cikin cikin nata da yana ta subhanallah sannan idanun nata kuma idanun ta kuma san macijiyar kuma hawuta ka hita gare su kaga ba karamin tashi hankali bane take anai musa sai hirgita ji tsoro ya juya eh ya juya zai ruga sai Allah ce a dakata mana la ya khafa da dayil mursalina ai manzani ba tsoro wajen in ji Allah manzani ba tsoro inda muke dakata sai ya dawo sannan sai Allah ce ya rika sa ya rika san da tashi sai ya dauka to kuma sai ta kowa sandata kuma yana rika kuma ta zama sandata to wai malamai suka ce saboda cirin ne an kai mashi ka gane inda ba a yi haka nan din ba an ka kyale shi sai da an ka ta wurin fir'auna sannan an ka ce jefar da ita kaga kaga kaga kaga da ba mai wannan cirin din ba da wanda zai faru da shi da su fir'auna tare za a yi gudu to kaga in in fara fir'auna sun gudu kaga me za shi ba ta to to shi yasa sai aka ce aka bi wannan training din ba a mai training to sai a kaga wannan ta kare kenan to sai Allah ce yanzu abin da za a kaje ga fir'auna eh an aiki ka zuwa ga fir'auna ka je ka gaya masu su zo su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala to nan ne annabi Musa ya ce ya ubangiji walahum alayya zambun ina da zalafi gare su ya Allah cewa ba rawan can baki bidan nasu da da marayi mutum nan yace ina da zalafi gare su amma yace inni akhafu an yaqtulu yace ina tsoron ma ka su kashe ni wa sai Allah ce ba komai ai ni ina tare da kowa ba matsala ba abin da zai faruwa sai yace to yanzu yana lokaci mai inna ni ma kuma asma'u wa aradin nan yace ina tare da ku duk abin da zai gudana kuma ina ji ba matsala to daga nan ne kuma sai yace to yanzu abin da za a yi ya Allah sai ki roƙo Allah na cewa to Allah ka sanya dan uwana shi ma ya zamo daga ciki ka hada ni da shi ya Haruna kenan waja'alli wazira min ahli Haruna akhi ashdud bihi asri wa ashrikuhu fi amri kai nusabbihaka kaseera wa nadhkuruka kaseera innaka kunta bina basira sai ce Allah abin da kake so to ka hada ni da dan uwana annabi Haruna saboda hu absahu minni lisanan sai ce saboda harshen shi ya dan hi iya yin bayani he da nawa saboda magana da muka yi da azumin gona to ya da yi sai ce a gama shi da shi ya to shi yasa sai Allah ce ba komai kada uti ta su'ulaka ya Musa sai Allah ce an baka ba komai kuce da shi din malamai suka ce daga nan din Allah yana tabbatar mai da cewa an sanya mai shi ma annabi Harun shi ma ya zama dan uwan nashi cikin annabci to daga nan sai Allah ya mai annabi Harun hijab shi yana gida fa sai ya zama duk abin da ka gudana da shi da Allah kuma shi ma yana ji yana ji yana kallo na ji tun nan wajen saboda an riga an nada shi shi ya zama to shikenan aka ci gaba to sai Allah ya ce saboda haka ku je ku je ku ga ya masu cewa to ni Allah ni na aiko ku inda ne ma kuma asma wala ina tare da ku ina jin duk abin da zai gudana to nan ne inda annabi Musa ya zo a ya taso ya zo bisa hanya din to shikenan ya zo an ka ce daga nan wajen saboda bin umarni tunda Allah ce ka je a aiki ka wuri kaza wai na ma gaba ɗaya ba ta tashi ma ya mamanci da ita kawai sai wuce sai wurin aikin da Allah da aiki shi wai tunda Allah ba shi wani ya mamanci da mata gaba ɗaya kwata kwata na ya bata wajen ɗan ƙaramin yaro jariri da biki kuma cikin dare amma ya mance da ta ya tata kawai tunda Allah ba shi wani kawai ya wuce shi kenan subhanallah an ce sai dare da wasu ne sun ka zo za su wuce wasu suka ganta da safi haka misali ko da rana sai aka gane cewa ah to ai ko wagga dai annabi shi aibace sai an koma da ita sannan amma shi ya mance da ita gaba ya wuce to sannan ya zo an ka wuce bayan ya zo sannan ya zo wajen shi fir'auna din ya zo da shi da annabi haruna sun ka zo wajen fir'auna cewa to Allah ya aiko su an ce amma saboda fada ta fir'auna wato saboda hada-hada da aka yi da jama'a a nan musa da sun ka zo wurin ba su ma samu ganin fir'auna ba sai da an ka shekara biyu wai ba a ma samu a shekara gare shi ba a fara tattauna din ba shekara biyu sai da an ka shekara biyu ana nan ana jira shi nan za a gane wato fada ba kalamar fada bace ba a yi duk abin da ka ji allah ya ci ka nana ta da jinjinawa gare shi a ba kalami bane ba to shi yasa bayan shekara biyu to sannan an ka basu izini an ka faɗa mashi fir'auna cewa to ga ga wani mutum ne nan ya ce ubangijin talaka ya aiko su to nan da shi firawar ya ce a'a ubangijin talaka ya ce to a ce su ciki ko da su yi wai ko da su sha shi gane ya kai ma abin kamar wata gata na ciki ne to ai shi ya ce ya ce wa ma'alimtu lakum min ilahin gari ni ba sa akwai wani Allah banda ni ba to yau ya ji an ce ga wani ubangiji ya aiko a kira ya kaga shi gane kai kamar wani abin wasa ne ba ya ce a wace ko da su sha to ai annabi Musa sun ka shigo to lokacin da annabi Musa ya zo to suka shiga ya gaya mai cewa to shi Allah ya goshi ga kuma abin da Allah to nan ne yake cewa a'a to wai alamun da rabbika fina walidan wala bista fina min umrika sinina wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min kafirina yace shin wai kai ka manci mu da muka dai kana wurin ga ka san nan gida ta shigo wai ka manci mu da dai ka sannan ka zauna nan cikin mu shekaru kana yin wa da ka ga dama baka gudu ba sai da kai aika aikan nan taka wai kaji eh wai yana nan wai gaga yana so ya tuna mai kina ba shi tsoro da shi wato ba a manci ba a manci jalahin da ya ba to shi kina yace saboda haka ai ko da wani zai ce yana da Allah ai kai bai kamata a ce kana da wani Allah ban da ni ban da ni ba bai kamata ba tun da shi shi shi shi ne shi to to to shikenan to nan ne inda shi annabi Musa yake ce mai a'a wa tilka ni'matun tamannuha alayya an abatta bani isra'ila yace kai yanzu ga gani mace za ka man gori gari don kare ne ni ka manci banu isra'ila kabila ta duk dubbai duk ka mai da su bayan ka wahal da suwa to mi in wani don ka kashe wasu da yawa ka yanke wasu kuma ka kashe da yawa don kare don kare ne guda ɗaya ne kai ko ko an shi yasa dawa baki abinda abinda zai hudu bai sani ko bai san me za a bashi amsa da shi ba saboda ka kashe jama'a ta da yawa sannan kuma ka bautar da su ka wani da su da yawa don kare na mutum guda ɗaya har za ka cewa kana da abin gori ba abin gori bane wannan ne sai ce shi wai kai yanzu ne wa marabul alamin faɗa ma wane ne ubangiji talakan nan jiya subhanallah wai wane ne ba ma wa ma mine ne ubangiji talakai in ka san wa ma da a ce wane da mine ne ai kaga suna da banci ko wai mine ne kaga ina wannan reni misali mine ne ubangiji na talakai ne wani subhanallah to shine ya ci gaba da gaya mai cewa ai shine rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum haka da ya tabashi labari shine ubangijin sammai da kasai shine ubangijin ku rabbukum wa rabbu abaikum shine ubangijin ku shine ubangijin uwayen ku yake ga firawuna anai musa ne ya ga firawuna cewa shine ubangijin ku ko shine ubangijin hadda uwayen ku kaji firawuna ya ji an yabo hadda uwayen shi wanda ya shiga ciki to haka aka zo dai aka yi duk wannan gogolmiya da karshe sai firawuna ya ce to yanzu abinda za a yi idan a wata hujja yake da ita wata gwada mai cewa Allah ya fushi ya ce kwarai akwai ta saboda haka sai aka ce sai ya jefar da sanda tashi din sai ta zama wani maciji tana zama wannan maciji to shine wannan gaba ɗaya jama'a saboda macijin ya wuce hankali ba macijin da aka saba gani bane tana zawo ce aka ce ta buɗe bakinta wai duk tsawon fada ta fira wani ƙofar fada gaba ɗaya an ce bakin nata da ta buɗa tsakanin leɓinta da na ƙasa da na sama ɗin ya kai tsoron can ƙololo sama ɗin kamar yanzu ka gina dogon gini haka misali ba amma a ce macijin ya buɗe baki ne wai tun daga nan ga leɓinta na ƙasa na ƙasa amma na saman gashi kuma ya kai can sama kaga ko da gudu sai mutu ya wuce ciki to haka haka yi to lokacin da sun kaga haka ne to nan ne hankalinsu ya tashi gaba ɗaya kaga kamata a ce sarkin fada na aiki wurin gogo kasa an san an san fadawa kaga ko wani mai sai ka ce ko ɗaya a can ya shigo to amma sai ga fada gaba ɗaya ka tashi an kawace fir'auna shi da kai ne da gudu tashi yana kira da musa cewa to ka riƙe macijin ka riƙe sadaka to don an kawace an ce wurin wannan rugugo saboda mutane yawa gare su fada ba ƙaramin fada bace ba dubban mutane sun kamutu wurin wannan rugugo da an ka ta yi wurin gudu din wurin turin juna an kace sai da dubban mutane sun kamutu wurin to nan ne karshe aka zo sannan annabi Musa ya rika sanda te duk da ke wasu malamai suna cewa shi Fir'auna an kai lokacin watan saboda shi a babban mutum ne mai girma kuma an ce ga lokacin watan yana iya kwana arba'in bai zagaya ba bai je ba haya ba amma sanadi wannan tashin hankalin da ya gani na sanda ɗin to an ce daga nan kuma sai ya samu matsala ta burkucewa ciki tun daga wannan lokacin saboda ba karan ai ba amma ai ka dai ga duk abin da za a ce duk ta inda za a ce a ce waye ka san sarki ho in yanzu na bisa kujera haka yaka jin kai ne dada ko motsi kana ganin waya irin wannan mai karfi amma a ce wai haya tashi ya ruga da kanshi ba karami bane abin gaskiya to wannan karshe dai haka an ka ci wannan gwagwarmaya to kaga ai kamata an fir'auna dai ga haka sai a imani sai dawo ce kai ya ce in lalle firawun lalle musa ashe da ka ta yi shekarun goma da kai ba kana ashe wurin koyon sihiri ka tafi musa ne ba saboda haka wai koyon sihiri ne ta sai ce amma ko tun da haka shi kenan sai tara jama'a ta ce to yanzu jama'a kun ji kun ji me ya kamata so ka ce to muna gana abin da ya kamata a je a taro dukkan wani kwararre cikin ilimin sihiri na misira gaba daya a taro su duka don a zo a kara da annabi musa to aka ce suka zo an ka tara duk in sihiri gaba ɗai baya an tara su kuma ko da an ka tara ɗin baka na an ka abin kara su ba baya an kira su gaba ɗai sai da an ka yi firamar ilakashin an ka tace an gane ba wai sai da an ka basu haka nan duk gaba ɗai sai da an ka zo an ka yi zaɓen da gwani tukuna an ka fitar sannan an ka tsame waɗanda aka ƙwararre to sannan an ka zo da su an ka sa rana cewa to kai anai musa muna so za mu sa rana da kai a zo a kara don a gane wane ne wanda ke jabu ciki to nan da aka zo aka taru aka haɗa an ka tara su sun ka taru an ka kirawo an ka sa rana yau zinati wa an yi hushar nasu duhan an ce dama ranar biki ne nasu wani biki ne wasu kama a ce wata ranar idi ce gare su haka da hantsi ne hakan an ka haɗu an ka zo lokacin da sun ka taru an ka hito da ɗa ran nan kan za a kara da ɗanar za a gane wani ne an mai gaskiya ko da gaskiya an ka zo kame a fara su masu sihirin sun ka fara ce mato shi fir'auna shi yanzu yaya lamarin yake shin muna da wata irin muna da lada mai girma in mun ka rinjaye shi sai ce ai innakum izan min al-muqarrabina ai ku na kusa gare ni inda kun ka ce nasara kai ne ku an makusanta ku an na kusa kusa kaga ba mai shiga kenan sai ya gansu eh su amma yana hannun daman shi sai ce to shikenan to aka zo sun ka haɗu sai annabi Musa sun ka tambaye shi ya wa zai fara jefa sai annabi Musa ce amma matsala ku yi duk abin da za ku yi al'umma antum nukuna ku jefa abin da za ku jefa kawai to lokacin da aka zo sai ɗaya kuran sun ka ta wannan abin sun ka jefa su kawo egwai dama da egwai da sanjona ne sun ka zo da su ba kawai tun da an ga shi annabi Musa yana da sanda ko yana jefa tana zama maciji su ma da egwai da sanjona su ba da su jefa sai abai ta zama kamar maciji din sai a ga kamar maciji din gashi yana tafiya da komi lafiya da maciji an ce lokacin annabi Musa saboda abin yawa gare su ba kaya sun kai wani raƙuma har egwai din da kuma sanjona din an tara jibin macizai haka nan bijit ko ina macizai ne to aka ce lokacin shi annabi Musa ya dan so ya dan ji tsoro sai Allah ce mai aga ka ji tsoron kuma bayan sun gama jefa sai Allah ce to kai jefa ta ka sanda kai ba to shine sai jefa ta shi sanda bayan an jefa yana jefa to shi kenan sai ta zama ciji kawai sai ta ci gaba da kuma hada mace zan nasu kuma suna kallo da ko da farko da su haga alamun kamar Musa dan su anai Musa su ya so dan ji tsoron har sun dan fara murna kamar an ci nasara kenan to yana jefa ta shi sanda kawai sai ta ci gaba da hade dukkan waɗannan mace zan nasu kuma duk gaba da tare su duk duka duk tarin kayan rakuman na haka wani mace na sando da kuma duk tare su to nan da su masu sihirin gaba ɗaya sun ka faɗi sun ka suje sun ka ci aman na bi rabbil alamina sun ka ci duk mun iman da Allah wani jar gari in sihirin gaba ɗaya aka ce sai shi kuma fir'auna yana ganin cewa to koko shi suka ni sai sun ka ci rabin Musa wa Haruna aman na bi rabbil alamina rabbi musa wa haruna eh amma har ubangiji musa da haruna maka nihi kafir ana azar shi ake ba shi aka nihi din ba wai shi kuma sai ce a'a yanzu amantum bihi qabla an azana lakum tun ban maku izini ba za ku imani da shi ya wai kaje wata magana banza wai tun ban maku izini ba za ku yi imani yace ai ko lalle ko zan yayyanke maku da hannuwa da kafafuwa eh law qad anna aydiyakum wa arjulukum min khilafin da hannuwan ku da kafa duk sai yanke muku suwa to shine sun ka ce faqad ma anta qadir duk abin da zaka kaje kai da ka za su riga sun iman da Allah kuma sun ka ce mu mun san da ma rayuwar duniya ce maganar karewa za ta yi duk abin da zaka kai kar ka fasa kaje kai su kan sun yi imani to kaga ai gaskiya ta bayyana kenan to shikenan fir'auna dai kaga harka ta kwabe ta fara kwabe kenan da yare na dai Musa dauke shi ba kowa to yau gashi an zo da dai kaji da su din su ma sun sallama sun gano abin ya kai karfin su ta gama haɗewa kuma annabi musa rika wacce ta zama sandarta suna dimin ko su ga kawai ta ƙara girma cikin ta ƙara girma tana nan wata kiɗin wani sun saba ganin ta shikenan duk abin da ta haɗe din ba wani canji shikenan suka zo annabi musa an ka ci gaba da nagoro ba da shi da fir'auna haka an kai ta shekaru bayan ƙarshe dai duk an kai abubuwan da za a yi aka yi to sai a Allah ya ba annabi musa umarni to yanzu abin da ya kamata su hita su bar garin na misira to bayan sun hita cikin dare kamin su fita aka ce lokacin da za su fita ta hanyar da za su bi wannan kogin na nil din kogin nil to lokacin da za su je nan din to aka ce Allah dama ya gaya ma shi kogin cewa ba wa na annabi Musa zai zo shi da jama'a ta in sun ka zo duk umarnin da ya baka ka bi shi eh an gaya mai shi duk wanda ya ce ka bi su ka bi su haka nan kawai ba ka zo annabi Musa sun ka hita